sai dai ku bayi a tambaye ku akan abin da kuka aikata babu wanda ya isa ya bibici lamarin ubangiji ya masa bice da kulli ba isa ba Allah ya shiryar da mu zuwa ga musulunci ya karantar da mu sunna ya karantar da mu alqur'ani ya sanya mu cikin mafi alherin wannan al'umma ya yi mana riga ta mutunci da daraja ita ce rigar takawa da tsoron Allah. Allah tabaraka wata'ala shine kowa yake kaskanta yake kankanta zuwa gare shi tabaraka wata'ala kuma ba wanda yake sama da shi shi yake sama da kowa tabaraka wata'ala Allah da ikonsa duniya take gudana da hukuncinsa duk abin da ke gudana yake gudana da kuma yardarsa shine wanda komai yake masa tasbihi yake tsarkake shi ko kai dan adam baka yi wa Allah tasbihi ka tsarkake shi ba to dabbobi da halittun Allah suna masa koguna da duk wani ruwa da ka sani a duniya yana yi wa Allah tabaraka ta'ala tasbihi Allah shine ya bayyana mana hanya ta shiriya ya kuma kawar da mu daga bata ya dora mu akan daidai ya raba mu da duhun jahilci ina shaidawa annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ya halatta mana halal ya haramta mana haram ya sanya mu akan hanya mai haske wacce take daranta kamar rananta tsira da amincin Allah sabbata gare shi da shi da sahabbansa zababbu da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashi alƙiyama ɗan uwana wannan ba tana magana ne akan abubuwa da mutane suke aikatawa yau da gobe na haram na sabon Allah na zunubi wanda yake halakar da su suna sane ko ba sa sane daga cikinsu akwai cin haram na farko a cikinsu akwai cin haram akwai mu'amala da haram ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku kyautata abincinku kar ku yadda ku ci a cikin cikinku sai abin da kuka tabbatar Allah ya halatta muku ku ci shi kada ku sa a suturar jikinku sai kayan da kuka tabbatar na halal ne. Kada ku yadda ku hau abin hawa, kada ku zauna a gidan zama, kada ku yi wata mu'amala sai kun tabbatar da dukiyarku ta halal kuka yi. Wannan shi ne tsira, wannan shi ne kubuta, wannan shi ne zaman lafiya. ga ɗan adam in ba haka ba al'amarinsa zai lalace yana gani yana cikin ni'ima amma kuma yana cikin nikima ne cikin azaba ne ‘yan uwana idan an ce haram ana nufin duk abin da aka haramta kuma shine naqidul halal kishiyar halal wanda ishaqqa zam ala fi'lihi duk wanda ya aikata shi ya cancanci a zarge shi ku sani Allah baya karban wani aiki kuma aiki baya ɗaukakuwa a wajen Allah sai wanda ya aikata wannan aiki yana cin halal duk sallarka duk azuminka duk ibadarka duk zakarka duk abin da zaka yi in dai kana cin haram to aikin banza kake Allah baya karba ko su gaya maka ko ba su gaya maka ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka amince ko baka amince ba ka ji tsoron Allah a cikin tattare-tattarenka da kwashe-kwashenka da sana'arka da mu'amalarka da aikin gwamnatinka ka tabbatar da kasuwancinka ka tabbatar kana neman halal ne duk inda haram take wallahi ka guje ta in ba haka ba za ta daga ka sama ta buga ka a cikin wutar jahannama babu mafi munin abu ka ta zuwa sallah kana yi a banza babu mafi sharrin abu ka ta azumi a banza da ta sadaka a banza yau ku duba yadda mutane suka mai da haram halal mutum zai zo ya miƙa hannu ka bashi haram shi da kansa zai ce ka bashi haram idan baka ba in baka bashi haram ba sai ya wulakanta ka yau in ka ƙi ka bada haram sai a ɗaure ka yau idan ka ƙi ka bada haram sai kai kurkuku yau wani kullum idan ya fita sana'arsa aikinsa aljihunsa da cike yake da haram yake dawo da shi a fili yau ake karɓan haram ɗin a fili ba wai a ɓoye ba ba a tsoron kowa ba a jin nauyin kowa kuma ba wanda ya isa ya hana amma akwai ranar tashin alkiyama akwai kuma ranar tashin hankali idan mai shago ne bai damu ba yayi duk abin da zai yi ci haram ya sai da kaya mara kyau ko kuma yayi abin da zai ci haram riba da take yawo a tsakaninmu yau muna bayar da ita muna karɓanta jami'an tsaronmu sai wanda Allah ya kubutar a ciki su ci haram su sha haram su hau abin hawa da haram su ƙara aure da haram su gina gidaje masu kyau na alfahari a cikin al'ummarsu da kuɗin haram. Ko damuwa ba a yi ba, yanzu mai haram shine babba a cikin mutane. Nema ake a manta nassoshi, a manta abubuwan da Allah ya faɗa akan haram da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa. Mu'amaloli na haram, rashawa, cin hanci, haram. duk abin da za ka je ka bayar da cin hanci ka karɓi cin hanci kai kowaye kai ko a ina yau a asibiti fa asibiti sai a karɓi cin hanci asibiti a kasuwa cin hanci a makaranta cin hanci a jami'a cin hanci a hanya cin hanci a ofisoshin gwamnati cin hanci rashawa riba mu'amaloli kudadenmu duk da muke zuba a bankuna bankunan riba a tara mana kudin riba a tura mana duk wata mu kashe mu ci ko tunani ba ma yi cewa Allah zai tambaye mu akan riban da muka ci kudinka ne fa amma ka je ka dauka ka kai bankin riba kuma maimakon ma idan an zuba riban ka tace ta ka tace ta ka zubar da ita kai wani abin da ba zai cutar da kai ba waye ma yake zama yake lissafin bankinsa da yake tara kuɗi a shekara biyar shekara uku shekara hudu shekara ɗaya kuɗin riban da aka tura masa wa yake tunani ya ware wannan kuɗin daga cikin kuɗinsa na halal don ya fidda su wa yake yin wannan a cikin mu waye ma yake jin a ransa wai dan ya je ya kai kuɗinsa gurin riba ba a damu ba shi yasa muke rayuwar kaskanci muke rayuwar wahala babban bala'i kuma sai ma an mutu tukunna dan dai ba a zuwa ne aje a ga me fa ha'inci alkhiyana ha'inci mutum ya ha'ince ka ya cuce ka aminin ka ya ha'ince ka ka dauki kuɗi ka bayar a cuce ka wanda ka yadda da shi ya shigo maka da rigar yadda da aminci ya cuce ka ya ha'ince ka wannan abu ne mai yawa ɗanka na cikin ka ma zai iya ha'intar ka yau burgewa wanda ya iya neman kuɗi a cikinmu shine wanda ya iya ha'inci ya ci kuɗi kuma baya tunanin cewa wannan kuɗi da ya tara ko ha'inci da ya yi jiya da yau yana tarawa akwai ranakin dillanci baya wannan ya saka riga mai kyau a cikin mutane a girmama shi da kuɗin ha'inci ya gina manya-manyan gidaje ya sai kadarori da kuɗin ha'inci da yaudara da cin amana ana tafa masa ana cewa aiwa ne ya shigo gari amma a tambaya ta ina ya samu kuɗin a'a wannan ba shi yake yi Abdullahi dan Abbas yana cewa la yaqbalu Allah salata mri'in fi jawfihi haram Allah baya karban sallar duk mutumin da yake a cikin sa a cikin cikin sa akwai haram Ibn Abbas yace wallahi Allah bai karba sallar sa ba ni na faɗa ba ba ni na faɗa ba koyaushe na karanta wannan hadisin yana ban tsoro ina firgita wallahi aikin gwamnati za ka iya zuwa ka je ka yi ka je ka ci haram baka sani ba wataƙila baka cika haƙƙi ba ko a kawo maka haram ka karba in dai akwai haram a cikin cikinka in kai sallah Allah bai zai karbi wannan sallah ba yanzu bai kamata mutane su gane me haram ba su guje ta me halal su aikata su karbe ta idan mai aikin hajji ya fita da kudin halal ya hau abun hawansa yana labbaika Allahumma labbaika mai kira a sama zai kira shi ya ce Allah ya karɓa maka guzurinka na halal ne dabbarka da ka hau jirgin da ka hau kuɗin da ka biya da biza ka duk kuɗin halal ne amma idan wancaninka ne ɗayan ne mai cin haram in ya ce labbaik Allahumma labbaik sai mala'iku sai su ce da shi la labbaik ba za a amsa ba ba za a karɓa ba daga sama za a kira shi ba gidaje bawan Allah bai san ma ana kiransa ba yana ta labbaik Allahumma ya tafi da kuɗin kamama kuɗin haram an saci kuɗi an bashi ya je ko ya saci kuɗin mutane ya tafi ana alaji ya tafi aikin hajji amma da wani kuɗin ya tafi jama'a waye ma yake bincika wannan ba a ma bincika ka zama ba gidaje ma kana bincike akan wannan sai a ga ma dan kauye ne kai kai dai aje aje makka kawai za su ce da shi la labbaika wala sa'adaika zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur ba za a karba ba guzurinka haram ne abincin da kake ci haram ne guzurin da kai ka tafi aikin hajji haram ne kuma aikin hajjin ka ba karbabbe bane manzon Allah yana cewa duk wanda ya saci kuɗi ko ya gululi ko ya koye wani haƙi ya sadaka da shi Allah bai zai karba ba la yaqbalu Allahu sadaqatan min gulul abinda ake nufi da gululu shine sarika sata daga cikin baitul mali kuɗin gwamnati mutum ya saci kuɗin gwamnati ya sadaka Allah bai zai karba ba mutum ya ɗauki kuɗin mutane ya sadaka Allah bai zai karba ba ai kaga ana cewa wai wane ya saci kuɗi ya gina masallatai wane ya saci kuɗi ya yi makarantu wane ya yi satan gwamnati ya yi kaza annabi ya faɗa la yaqbalu Allahu sadaqatan min gulul duk me gulul shine as-sariqa min al-ghanima qabla taqsimiha wannan dalili ne da yake nuna cewa duk sadakar da aka yi ta da dukiyar haram Allah bai zai karba ba kai da yawa ko kaɗan ka san wasu na bada fatawa ka sato ka sato ka kawo wai ka cire zakkarsu kenan aikin banza kai Allah ba zai karba ba ko aikin hajji ka je ko kuɗi ka wayar Allah ba zai karba ba Allah kiyaye mu ya ku yan uwana ku sani daga cikin abubuwa da suke lalata mana iyalanmu da gidajenmu shine cin haram mu'amala da haram da cin dukiyar marayu yau kan dukiyar maraya kam kai magana ma iya karfinka kawai waye ma ya damu da jin tsoron wai ya taba dukiyar maraya Allah Allah ake 'ya'yan yaya na su mutu in cinye kuɗin in cinye dukiyar ka cinye in ka ji yadda marayu suke kuka a ƙasar nan duk wanda ubansa ya mutu billahi azimu Allah ya jarabe shi da yayyan ubansa da kannan ubansa kuraye to wallahi an shiga uku shi yasa duk wanda yake neman kuɗi ya tsaya ya tunani mai kyau akan kuɗin da yake nema kuma ya rinka lissafin mutuwa a kansa ya ga yau in ya faɗi ya mutu kannansa da ƴan uwansa za su raba wa ƴaƴansa kuɗin shi matarka wallahi tallahi malam kannanka za su da ita mareniya ba za a bata kudin gadonta ba kudin makarantar 'ya'yanka sai a yi ta koran su kawai laifinka ka mutu mun san marayun da iyayensu mawadata ne suka mutu ana koran su a kudin makaranta saboda kannan uban sun rike kudin yayyan uban sun rike kudin mutum zai je dauki dukiyar yayansa ko dukiyar kaninsa da ya mutu ya bari yayi ta gina gidaje na haram da kudin maraya yara marayu suna ta fama sun zama miskinai sun zama almajirai ba wai dan ba su da shi ba a'a Allah ya hada su da maha'inci dan uwan ubansu ko kuma baffa kanin uba a mutu a bar masa dukiyar maraya ya handame ya rike ya canja gida ya ƙara aure ya taimaki ƴaƴansa ya tura su ƙasashen waje karatu da kuɗin kaninsa da kuɗin yayansa da ya mutu su kuma ƴaƴan marayun ya basu a cikin wulakanci da tozarta yau in za ka ba da dama ka ce duk wanda yake cikin wannan larurar zai faɗa za ka sha mamaki mutane ba sa jin tsoron cin dukiyar maraya Allah kuma ya ce waɗanda suke cin dukiyar marayu inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kar ka manta ina magana akan cin haram ne a wannan huduba daga cikin cin haram akwai cin dukiyar maraya wanda yake cin dukiyar maraya yana cin wuta ne a cikin cikinsa haka annabi Muhammadu ya faɗa kuma haka alqur'ani ya faɗa Allah ya kare mu da bala'i. Da haka daga cikin abin da ke lalata mana rayuwar mu shine mu'amala da muke yi da haram, da cin haram da dukiyar haram. Ya tabbata a hadisi ingantacce sahabbai suna tambayan Sa'ad bin Abi Waqqas wani sahabi ne shi inda yayi addu'a in dai ya daga hannu yayi addu'a kai Allah ya karba addu'arsa in an tambaye ka a cikin sahabbai wane ne wanda in yayi addu'a Allah yana karba shine Sa'ad bin Abi Waqqas suka ce limaza tustajabu da'watu ya Sa'ad me yasa ake yawan karban addu'ar ka kai da kai addu'a mu a cikin musabbai sai a rinka karba yace tunda nake ban taba daga hannuna na ci wata loma a bakina ba sai na tabbatar na gane cewa wannan loma ta halalci yace bana cin haram Sa'ad bin Abi Waqqas yace baya cin haram da haka shi yasa dukkan wanda yake baya cin haram in yayi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana karba ɗaya daga cikin bayan Allah na kwarai yace duk wanda yayi kokari shine Salim Salim ibn Abdullah Tusturi al-arif billah yace duk wanda yake so a karba addu'ar sa ya jera kwana 40 ya daina cin haram ka tabbatar kai kwana 40 baka ci haram ba to insha Allah ta'ala kana daga hannu da ka roki Allah Allah zai karba addu'ar kwana 40 kurin Allah zai baka kariya ya ku yan uwana musulmi daga ƙarshen wannan ba, ina faɗakar da mu cewa duk wanda ya lura da halin da musulmi suke ciki a yau zai ga irin abubuwan da muke aikatawa na haram ga su kamar haka shirka da Allah tabaraka wa ta'ala hada Allah da wani wajen bauta yau shirka ta zama tana cin kasuwa shirka shirka tsafi binne binne tsafe tsafe a kira Allah a kira wani Allah an ki a bar wa Allah cikakken mulki da sarautarsa, an ce sai an masa kishiya, ba a yadda Allah shi kaɗai yake bayarwa ba, ba a yadda Allah shi kaɗai yake hanawa ba. Idan mai mulki ne zo neman mulki sai ya yi shirka kafin ya nemi mulki. Idan mai kasuwa ne ya zo neman kasuwa sai ya yi shirka, bunne-bunne yau, bunne-bunne a kabari, tone kabari, bunne-bunnen abubuwa malam ba a cewa komai. mutane yau a gidajensu su ta bunne-bunne ɗan kasuwa idan ya zo zai fara buɗe shagonsa sai an masa tono a tsakiyar shagonsa a ɗaga tayal a yi shirka a yi bunne-bunne bokaye yau suna cin kuɗi yau bokaye sun zama masu masu kuɗi a cikin al'umma saboda al'umma ta rungumi shirka boka zai zauna a unguwa ba sana'a baya komai baya aikin komai sai sana'ar shirka amma ya fi kowa kuɗi yana da gidaje yana da motoci ya ci abin da ya ga dama boka ya sha abin da ya ga dama boka ya saka rigar da ya ga dama boka ya je inda ya ga dama boka ya yawo inda ya ga dama boka saboda al'umma sun yarda da bokaye ba su yarda Allah shi kadai yake bayarwa ba ya za a yi mu zauna lafiya ya za a yi mu samu shugabanni na kwarai alhali mun kwace mulkin Allah muna ganin mun ba waɗansu waɗanda ba Allah ba ga bid'a yau yau bid'a yin abin yin addini ba irin na annabi ba 'yan bidiya suna nan suna ta kada ganga suna abin da suka ga dama sai sharri wa al'umma suna nan sai bin malaman sunna suke suna ta musu sharri za ku yi ku gama kuna aikin banza duk wanda yake bidi'a yake yake bautar Allah ba da abin da annabi ya zo da shi ba ƙarshen sa ne ya zo mutane sun fara fahimta suna ganewa a ɗora su akan abin da Allah ya ce akan abin da manzon Allah ya ce shine da sharri da makirci da kage da kulle-kulle da haɗe-haɗe da maganganu na banza marasa amfani ba inda za su je duk lokaci ne sati ɗaya sati biyu ya gama ku tsaya ku bi sunna ku bi manzon Allah a daina ƙaryar bin annabi mutum ya tutiyar yana bin annabi amma yana yaƙar annabi da da gemu gemu ya kasa ajewa gemu da annabi ya ce ajiye yana faɗa da gemu yana faɗa da sunna suturarsa baya iya sa irin ta annabi mu'amala a gidansa baya irin na annabi aure a gidansa baya irin na annabi a kasuwanci baya irin na annabi ka dube shi yana ta da'awar shi masa annabi ne sai ka auna shi a tikeli menene yake yi na bin annabin babu shi sai da'awar muna son annabi mu ne muhammadawa muna kauna annabi Muhammad to ina atarjum najata wa lam taslik masalikaha inna safinata la tajri ala al alqadi ya da yake cewa am alamatu muhabbati ittiba'u asar sunnati alamar san manzon Allah shine bin gurbin sa bin gurbin sunnarsa jama'a ku daina dana muku ƙarya ku zama wayayyu in mutum yace yana son annabi duba mu'amalarsa ina son annabi ina zo haram kai ne ina zo mu'amala ta rashin gaskiya kai ne ina zo shirka kai ne ina zo binne binne kai ne duk kazanta kai ne mu'amala da kazantattun yan siyasa kazamai maciya haram azzalumai kowa ke ba kuɗi a ce aje a ta binne binne kuna addu'a ana zaluntar mutane kuna addu'a kuna cewa ai kaza kaza kaza ya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba da sauran saban Allah tabaraka wa ta'ala yau da yawa daga cikin mutane abubuwa sun yadu a cikin su riba mu'amala da riba yau matar aure a gidan aure tana ba da riba na rantse da Allah al'umma ne Muhammadu wallahi ku gyara mu'amalar ku matan aure ke raba riba yau a gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar aure tana raba bashi matar aure yayanta ya bata ya bata jarin miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar tana rarraba bashi dubu goma a kawo mata dubu sha biyu a ƙarshen wata saboda ana amfani da talaucinmu ana amfani da rashinmu mai shago a kasuwa yau mai shago ko mai shago a unguwa mai ƙaramin kiyos a cikin unguwa yana ba da riba idan kana neman shinkafa ba ka da kuɗi albashinka ya ƙare sai ka je sai ya auna maka shinkafa ana bayarwa dubu biyu dubu uku kai idan ka zo tun da riba ne sai ka zo ka biya shi dubu uku da ɗari biyar. Riba yau in kana neman kuɗi sai a ce zo gashi a baka amma da riba. To ya za mu yi mu zauna lafiya? Alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ya ce duk mai cin riba zai tashi kamar wanda shaytan ya buge shi ya sha giya yana fagam-fagam yana faduwa bakinsa ya fashe idansa ya fashe fuskarsa ta fashe saboda yana cin riba ka shirya idan mu'amalar ka da riba ne yau ma'aikatun gwamnati idan za su ba wa talaka za su ba wa talaka bashi sai da riba gwamnatin tarayya in za ta ba da kuɗi sai da riba gwamnatin jiha in za ta ba wa talakawa za a ba su kuɗi sai da riba in za a baka babur sai da riba in za a baka taki sai da riba in za a baka kuɗin noma sai da riba in za a baka kamfanin shinkafa ka je kai ka taimaki talakawa sai da riba duk wata mu'amala sai an yi riba yaya za mu zauna lafiya ana mana mu'amala ɗaya da mu da kafirai waɗanda ba musulmi ba ƙasar mu ce dukiyar mu ne arzikin mu ne yaya arne zai zo ya karɓi riba ni ma musulmi zo in karɓi riba addini na ya hana ni da haka gwamnati ta fitar min da wani tsari da zan iya amfanuwa da kuɗin gwamnati ba sai an nora min kuɗin riba ba amma ina 'yan majalisar mu ina sanatocin mu ina gwamnoninmu ina kazaɗinmu ba za mu iya yaƙi mu nemar wa al'umma musulmi haƙƙi a wannan ƙasa cewa duk maƙudan kuɗin da gwamnati take barowa bashi a daina sa musulmi kuɗin riba ba saboda ba mu yarda da shi ba gwamnati ta nemi yadda za ta iya amfanuwa da kuɗinta amma ba ta hanyar riba ba to amma har ne je ya karɓi riba kai ma ka je ya karɓi riba makomako ba daban shi dan wuta ne kai kuma dan aljanna da haka da yawa daga cikin kuɗaɗen da gwamnati take bayarwa na taimako a kamfanoni da yawa wasu ba sa karɓa saboda sun kwammace su haƙura ba su da jarin akan su je gwamnatin tarayya ta ba su riba ko gwamnatin jiya ta ba su riba. Lokal gamma in za ta ba da taimako sai da riba, ɗan babur da za a baka keke sai da riba. Wai ba mu da hukumomi, ba mu da ‘yan siyasa, ba mu da ‘yan majalisa, ba mu da waɗanda za su neman mana haƙƙi, ba addini, ƙarya ne Ƙur'ani, hadisin annabi ƙarya ne. Wallahi ba ƙarya ba ne, to ku ajiye, ku rubuta ku ajiye. daga cikin bala'in da yake damu mu muke cikin masifar da muke ciki mu'amala da raba kawai da ake tsora mu akai wallahi ya shi mu rashin zaman lafiya saboda an fusata Allah an yaki Allah an ki abu abin da Allah ya faɗa to duk wannan yana cikin abubuwa na haram da mutane suke aikata ga zina malan zina haddis wala haraj zina yau zina zina ta zama ruwan dare abubuwan nan na haram malan in guda ɗaya aka ɗauka aka ce za a yi huduba da shi wallahi sai a yi satuttuka ana huduba a kai da ana gudun zina da malam in kun za ku iya tunawa da gidajen karuwai sanannu ne ko sai an je sabon gari ko sai an je kaza ko sai an je abedi sai an je ibro sai an je kaza ko yanzu duk babu mun san ina gidajen karuwa duk a cikin gidajen musulmi na rantsa da Allah duk yanzu ƴaƴan musulmi sun zama mazinata yaro saurayi zai zo hira da yarinya kafin ya fita da gidan ubanta sai ya zina da ita Allah ya isa malam yau a mota mutum zai zo da tintar gilas mota ya yi fakin a kofar gidan yarinya ya kwantar da kujera ya ɗage gilas ya sa gaban motar su tana kallon gini ya yi zina da ‘yar mutane kai kuma banza kana gida wai ‘yarka tana tana hira a cikin mota saboda ka zama sha sha sha su su su na rantse muku da Allah yau a kofar gidanka za a yi zina da ‘yarka kai idan suka rena ka a falon gidanka za a yi zina da ‘yarka ba a magana ‘yan makaranta ‘yan jami'a ‘yan kwaleji tarbiyya ta lalace rashin mutunci ya yi yawa rashin tsoron Allah mutum zai zo kafin ya auri yarinya sai ya yi zina da ita bila adadin wata yarinya ta kira ni tana kuka ta ce ya gudu ya bar ni na ce kamar ya gudu ya bar ki ta ce ba abin da bai da ni ba na ce maganin ki baki da kunya baki da baki da tunani samarin wannan zamani mayaudara samarin wannan zamani wasu daga cikinsu maciya amana ta ce kullum ya zo hira da ita sai ya lalata ta a ina ta ce a falon babana ka kiyaye wannan na gaya muku reality tabbacin abin da ke faruwa kenan to mala a kemis fa yau za su je su sha maganin da zai hana su ɗaukan ciki ‘yan matan nan duk sun san abin da zai hana su ɗaukan ciki yanzu allura fa za a je a yi mata wata uku ba za ta ɗauki ciki ba malam ka san yarka ta je ta yi wani abu za a makala mata a nan dantsanta ba za ta taɓa ɗaukan ciki ba duk zinan da za ta yi kana shirme an waye yanzu an ci gaba yarinya za ta yi tazlan ba a san ta yi ba da yawa mutane yau suna zuwa su je su auri ‘yan mata ba ‘yan mata suke aura ba ba ba abkar suke aura ba sai da aka lalata su ba tarbiyya duka wannan muna ta aikata wannan ko muna jiran wai mu samu sa'ida da kwanciyar hankali a wajen Allah ta'ala waɗannan abubuwa dukkan su kowane guda guda ɗaya idan ka dauko shi wallahi tallahi malam abun ai huduba ne a kansa ciwon yayi yawa a cikin wannan al'umma mun shiga uku kawai sai dai Allah ya sa mu gyara kowa ya kula da tarbiyyar gidansa ya kula da 'ya'yansa kowane saurayi ya rike samartakansa da yarintarsa kowace budurwa ta rike mutuncinta da darajarta kafin a kai ta gidan mijinta ka yi ƙoƙari ka aurar da ‘yar kalami lafiya ka sa ido a kanta sai da bincike ba aminci ba yadda duk tsoron Allah yarinya sa ido a kanta ka bibice ta dare ɗaya wani zai zo ilalata maka tarbiyyar da kai wa ‘yarka wallahi al'azim ya ku yan uwana a ƙarshe ku sani daga cikin masifar da take damun mu a yau munanan ɗabi'u sun yazo a cikin mu ga yakin addini fada da addini muna musulmi muna sallah muna azumi amma yau da musulmin ake yakar addinin musulunci hurribar din an yaƙi addini yau masu bin Allah masu son Allah su ake faɗa da su izgilanci ma addini da abin da shari'a ta zo da shi yau har izgilanci ake da shi da abin da kace zaka rike a nan addini sai a watsar da kai ba a kimanta ka mutane kaskantattu yau su aka daga wulakantattu a wajen Allah tozartattu a wajen Allah marasa daraja a wajen Allah malam su ne manya yawa cikin mu su ake girmamawa su ake dagawa su ne mutane su ake bawa ‘yan siyasa yau idan za su ba da taimako sun fi bawa mawaƙa makaɗa karuwai mutanen banza su ake bawa biliyoyin kuɗi da miliyoyin kuɗi su suke wasa da kuɗi yau amma masallatai yau suna cikin talauci makarantun islamiyya suna cikin talauci duk wani abu na addini yana cikin talauci ‘ya'yan marayu suna mutuwa wa zai baka kuɗi don kana da masallacin juma'a ka taimaki mutane waye zai taimaki wata da'awa yau duk da'awar da ake duk akan bara take gudana roƙo ba masallacin juma'an da ba a bara ba a roƙo ina kuɗi masu kuɗin ina suke kai kuɗin ƴan siyasar ina suke kai kuɗin kuna gani mawaƙa sai wasa suke da motoci na biliyoyin kuɗi amma wani masallacin juma'a ne yace an sai masa motar kai gawa ta miliyan kaza wani masallacin juma'a ne a garin Kano gaba ɗaya masallatan Juma'a nawa kuke da su suna da mota ta kai gawa masallatan Juma'a a Kano guda nawa kuke da su suna da ambulance na ɗaukan gawa guda nawa kuke da shi masallaci nawa yake da wurin wankin gawa ba kuɗin ne ga can inda suke kai kuɗin kuna tare da su in sun zo neman ƙuri'a ku ba su ku je ku bi layi ku kashe kanku ku dangula musu in sun tashi taimako ba san da ku ba ba san da addininku ba, ba ku da wayo ba ku da wayewa, har yanzu ba ku fahimta ba, ana kiran ku kun yi nisa ba ku farka ba, addini ya zama shine a baya, ga misali na gaya maka, masallacin juma'a guda nawa kake da shi yake da motar ɗaukan gawa, sau nawa ake mutuwa a anguwarku, masallacin juma'a nawa yake da asibiti nasa. ba ku da shi, wancan kudaden da suke zubarwa fa, yau idan ana biki a ƙasar nan da dala ake kari, dala ake kari, kari, kari a watsa kudi. Ƙaskantattun mutane wulakantattu su ne a sama, haka abin yake, an ɗaga su, yau duk ɗan iska da ya zama ɗan iska, wallahi ya zama kokula, wallahi ɗaukan hotonsu za a har rakiya ake masa, idan mutum ya zama ɗan ta'adda. ya zo ya fito ya yi bayani ya yi bidiyo ya faɗi kansa ya ɗau hoto ya riƙe bindiga ya zagi uban kowa ya faɗi abin da zai faɗa ya ce gani a guri kaza ina daji kaza bismillah ku zo ku same ni kuma a ɗauka ka ga mutum miliyan kaza suna kulowin ɗinsa wata ƙasa sai Najeriya wata ƙasa sai Najeriya mutanen banza sun zama na, na, na wasu ne manya su ake tsoron su duk wanda ya cuce ka in kaga an daure shi wallahi bai da gata ne duk wanda ya ci kuɗin ka in kaga ya shiga kurkuku bai da gata ne duk gidajen kurkuku marasa gata ne a ciki duk wanda kaga an rike shi a ƙasar nan bai da gata amma dan gata zai abin da ya ga dama ka zagi uban kowa kai abin da kaga dama kuma ka zo ka rayu a titi kuma a bi ka ma a baka ma escort ina da misalai sun fi dubu ɗari talatin ɗin banza akan wannan da aka ƙasa ta lalace sai abin da Allah yi ku samari matasa da ku nake ku ji bakin cikin nan ku yi kuka a cikin zuciyarku ku gyara ɗabi'unku da halayenku ku yi karatun boko da bismillah ku yaye mana wannan damuwa da bakin ciki samari matasa ku zo ku canja mana wannan siyasar ta ƙazanta ku zo ku yi kishin ƙasarku ku duba matasa samari inda suke shugabancin ƙasa duba shugaban ƙasar wancan ƙasar yaron nan matashi nan duba abin da yake yaro ne matashi ku zo ku gyara kuna kwance kuna bacci za su mai da ku da furfura kuna yara ƙasa ta mu ce dole mu yi magana akan ƙasar mu kuma dole mu yi kira a gyara barnar da ke faruwa a ƙasar mu amma mu fara gyara alaƙa tsakanin mu da Allah kafin mu samu nasara akan wani idan a gidana ban gyara ba a anguwa ta ban gyara ba a masallaci na ban gyara ba a mu'amala ta ban gyara ba ban isa da zo na gyara ƙasa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ان شاء الله تعالى wannan masallaci mai albarka muna gayyatan kowa da kowa bayan sallar juma'a ya daura aure da za a yi da dan uwa liman wannan masallaci Sheikh Sa'idu Aliyu hafizahullah wanda insha Allah ta'ala za a daura muna buƙatar addu'a ta musamman kuma roƙon Allah Allah sa lafiya kuma gama lafiya وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم وارحمكم